له فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ashirin da hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsirin suratun rum za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya a cikin wannan sura mai albarka da muke gabatarwa wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu fatanmu Allah ya ba mu ikon faɗan daidai kuma ya kare mu da faɗa cikin kurakurai ya fahimtar da mu alkur'ani kamar yadda Allah yake so mu fahimta bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
الله مدوكين سركي yana bayani dangane da wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mutane halin kafirai da ɗabi'arsu mara kyau kuma kullum ƙur'ani yana irin wannan maganganu ne don ni da kai mu shiga taitayin mu kuma mu kiyaye kada mu yi irin abin da suke yi Allah ya ce wala in arsalna rihan far'ahu musfarran idan muka saukar da ko muka aiko da wato iska busasshiyar iska ko iskar da za ta busar da ciyawa ta zama yalwa ko jajajaja kun san idan amfani ya zama wato kore shar idan ya nuna to amfanin yana zama yalo ko ya zama fatsa-fatsa haka sai ya bushe ko da yana cikin ruwa ne kamar yadda nake faɗa a satin da ya gabata Allah ya ce wala in arsalna rihan idan muka aiko da irin wannan iska wadda take tattare da bushewar amfani irin amfanin da suka shuka shi wa nabata wa sabata wa shabba wa stawa ala suqihi ya tsiro ya nuna ya kafu akan gabarsa sai suka ga ya bushe ya yi isfarra ya fara alamar nuna ya nuna kuma idan ba a ma cire shi ba zai yi fasad zai lalace kenan amfani ya yi bukata ta biya ya kuma nuna da zallomin ba'adihi ya furuna kawai sai su kasance bayan wannan hali ya furuna suna kafircewa Allah suna ya jihaduna ma taqaddama minan ni'ami suna musanta ainihin abin da ya gabata na ni'imomi da Allah ya ba su na damana ni'ima suka yi shuka ni'ima suka yi noman fari suka yi furi suka yi ainihin wato ban ƙasa suka saka taki ciyawa ta mutu aka kore ta amfani ya fito ya ɗaga ya kore shar masara ta yi goyo gero ya fidda kai ya nuna ita ma dawa ta yi ta nuna Allah ya aiko da iska suka fara bushewa alamar nuna in ba cire su su lalace kawai sai ka ga mutanen nan suna kafircewa Allah tunda sun riga sun karɓi amfanin da ku suna lallabawa suna bi sannu sannu a samu Allah ya kawo ruwa amfani ya yi kyau Allah da ya kawo mana ruwa da da ba ruwa suna ta magana Allah ya kawo ruwa Allah ya kawo amfani al'amura kaza kaza to amma yanzu tunda amfani ya samu ya kuma nuna har ya fara yin jaja jaja za an girbe shi an tara shi in masara ne an mata juga an mata bombe an haɗe ta wuri guda to shi kenan sai su kafirce ubangiji ta baraka wa ta'ala Allah ya ce a fara'aitun ma ta harusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah ta baraka wa ta'ala yayi magana akan abin da mutane suke shukawa yanzu shukar da Allah yake tsiro da ita ku ne kuke tsirar da ita ku kuke girmar da ita ko kuke nunar da ita ko kuke sa masara ta yi goyo kaza ko kuke sa ta nuna kada tsutsa ta cinye ta ko kuke kai ta gaci da za ta kai har a girbe ta a tara ta a ainihin wato guri guda Allah yana yi wa mutane jan kunne amma saboda butulci irin na ɗan adam yana samun ni'ima sai juya baya wato abinda ayat take nufi shine hali irin na butulu yayin da mutum yake cikin bukata sai ya nuna shi na Allah ne yayin da yake son wani abu sai ya maka da'a sai ya maka biyayya sai ya ta yabanka sai ya ta binka kula yana samu kana damƙa masa yana shiga hannunsa in ya juya maka baya ba wanda isa dawo da shi mu a tsakaninmu mu mutane muna yin wannan abu yanzu mutum idan ya zo yana neman yarka da aure sai ya tsuguna ya gaishe ka in ka ba shi hannu baba ba zan sannu baba bai zai baka hannu ba saboda yana nema a wajenka yayin da ya auri yarka ya ga ta shiga hannunsa wani abu ya shiga tsakaninsu wannan fa hannun da ka miƙa ku gaisa ɗin yana jin nauyin ka zai baka ba shi zai zo yana nuna maka yatsa yana cin mutuncinka akan yadda ka bashi abin da ake kenan yau butulci a yi wa Allah butulci a yi wa ɗan adam butulci mutum ne ka ɗauke shi ka rene shi ka taimake shi ka matso da shi kusa da yana rana kai masa duk abin arziki da goma ta goma shi amma lokacin da ya samu gindin zama ya ga ya kabu ya ga istawa ala suqihi shi ma ya tsayu da tsayuwarsa to a lokacin zai fara maka rashin mutunci da rashin arziki wa qisu ala zalika ku je ku ta kiyasi akan wannan ina koya maka rayuwa ne dan ka fahimta to yanzu anan muna magana ne akan halin kafirai da Allah ya zarge su da munanan ɗabi'u da suke da shi da suna nema sun nuna gajiyawarsu ƙanƙan da kai neman Allah ya ba su ruwa amma yanzu tun da amfani ya samu ya riga ya shiga rumbu ya samu to bar su su yi wa Allah rashin kirki la zallu min ba'di yakfuruna shine wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran la zallu min ba'dihi yakfurun kun gane ma'anar ayar kun fahimce ta to wannan tsakanin Allah da dan adam kenan to sai kuma ka dawo tsakanin mutum da mutum butulu ɗan akuya shi ne bai san mutunci ba duk wanda ya san mutunci mai mutunci to baya manta mutunci da kai nake ina gaya maka in wani ya taɓa maka abin arziki to kada ka manta duk abin da ya shiga tsakanin ku da shi kar ka manta hajiya ke mijinki ya miki abin alheri ya miki abin arziki yanzu wataƙila rayuwa ta canja samunsa ya ragu wataƙila wataƙila wataƙila to kar ki juya masa baya kai ma karka irin wannan ɗabi'ar da ake yi ka daga mutum ka gina shi in ya riga ya ƙarfi to ba wanda zai fara yaƙa sai kai ba albarka ku daina irin abin da 'yan siyasa suke wa junansu su wannan na 'yan siyasa ne dama 'yan duniya ne 'yan neman duniya ne sai kaɗan daga cikinsu da wanda suka sa Allah a ciki ka gina yaro ka taimake shi ka ƙarfafe shi kai masa abin da za ka masa in ya samu gindin zama kai zai fara yaƙa a sunan suna ta yi muna gani a tsakaninsu in kana jin tausayin wane wane ya masa shi ma sai da yawa mai gidansa gado ne haka suke sunnar ta kenan to ai dama haduwa ce ba ta Allah ba haduwa ce me zaka samu me zan samu haduwa ce na mu hada kai mu yi abin da zamu yi abin da ba sa so a faɗa kuma abin da ba sa bayyana shi a fili amma aikin su yana nuna haka sai wanda Allah ya kubutar a ciki Allah ya kare mu Allah ya kare Allah tabaraka wa ta'ala sai yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin kamar yadda ba ikon annabi bane sallallahu alaihi wasallama an yusmi al-amwat fi ajdasiha ya jiyar da matattu a cikin kabari al-ajdas matattu da suke cikin kabari Allah ya faɗa annabi ba zai iya jiyar da su magana ba. Kai da ku, ku yadda ba wani ɗan adam da ya isa ya yi magana da wanda ke cikin kabari. Duk wanda ya faɗi ya mutu, ba wanda yake isa ya magana da shi ya ce shi kaza sai mala'ika da Allah ya turo, shi ma sai ya hura masa rai. ba wani mai matsayi ba wani mai ɗaukaka ba wani mai ilimi ba wata kujera ta walittaka ko shehintaka ko wani ɗaukaka ko sharafa ko meye da ka sani innaka la tusmi'ul mauta ba za ka jiyar da matattu ba duk wanda ya mutu wallahi ba wanda ya sai jiyar da shi abu na biyu Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bare iya isar da magana sautin sa ya kai ga kunnen kurma ba wala yasma'u summa du'a summa du'a idza wallaw mudbirina duk wanda yake kurma duk karan inji da zaka tayar sai dai ya ji karan sa a kafarsa ya ji kafarsa motsi amma ba zai ji ba saboda alatu sama din wato injin na'urar ji na hiyarin din Allah ya jimke ta ya rufe ta to ba wani wanda ya isa ya yi wa kurma magana sai dai in ba kurma ba ne sai dai rabi da rabi ne amma kurma kurumta Allah ka raba mu da ita Allah ka kare mu mutum ka ganshi da kunnuwansa fala-fala kai yanzu duk abin da ake kana ji amma wallahi shi sai dai rinka ganin bakin kai na motsi malam Allah in ya tashi jarrabar mutum jarrabawa kala kala ce to shi yasa kullum mutum ya rinka addu'a Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya a gangan jikina Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a cikin jina Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a ganina kullum annabi sai ya wannan addu'ar saboda waɗannan abubuwa suna da muhimmanci lafiya a gangan jiki lafiya a kunne duk wa'azin fa da ake yi fa kurma fa baya ji duk kira'ar da su dai su shirin da wani makarancin qur'ani da duk wani sauti da za a yi mai daɗi kurma fa baya ji ai wannan tawaya ce ba fa Allah ka raba mu da kurumcewa bayan muna ji duk wani abin da inda za a ji shi to wallahi ba zai ji ba ya Allah ka bani lafiya a kunne na aji na inji annabi yace ka bani lafiya a gani na kaga ido ba karamin ni'ima ba shi duk ranar da wani tsautsayi ya biyo ta kan idan ka ya dauke ba ka gani ina lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sa annabi yace kawai sakayyar da ubangiji ya tanadawa da mutumin da Allah ya ɗauke masa ganinsa ya yi haƙuri bai ta wani sakamako sai gidan aljanna duk makaho yana gani Allah ya ɗauke mai ganinsa ya rayu a haka ya haƙura duk kwalliya da adon da za a yi da riga shi fa baya gani duk agogon da za a ɗaura shi fa baya gani duk wani wankin hula da kari da waye shi fa baya gani duk wani gini da za a yi shi mai tsawo mai abin sha'awa baya gani duk wani talabishin da za a gani duk wata waya da za a gani duk wani abu da za a gani a duniya na a ji daɗi ko a gyara gida a gina shi ko kurma makaho ko ya mallaki fan taɓa sama duk kere-keren da zai wa gidansa wallahi shi ne an haramta ma bai zai ga komai ba yanzu ya kamata ka zauna ba ka yin askar da safe da rana ya kamata sai an ta maka faɗa a ce kai askar kai ka san shekara nawa za ka yi a duniya yanzu ba za ka roƙi Allah ya bar maka ka mutu da ganinka da jinka da ƙarfinka ba Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana ai shine ma'anar wannan addu'a Allahumma matti'na bi asma'ina Allah ka jiyar da mu daɗi mu rayu har iya ƙarshen rayuwarmu bi asma'ina da kunnuwanmu kada mu zama kurame wa absarina Allah kar ka ɗauki idanunmu mu zama ba ma gani a rayuwarmu matti'ina wa quwwatina da ƙarfinmu Allah ka samu mutu da sauran ƙarfinmu ba ana tukuikuya kaman kayan wanki ba za ka je ka mutu ba iya zuwa sallah ba ka iya sujada ba ka rukui ba ka iya komai kashi sai an kai ka fitsari sai an kai ka masallaci sai an kai ka komai kuma ka zo ka shekara ashirin a haka ai kaga an gamu da wahala ka wahala ka wahal da wani ana son mutum ya mutu da ƙarfinsa a ce jiya fa da kafarsa ya je masallaci a ce shekaran jiya fa ya yi azumin litinin da alhamis fa a ce tare da shi fa aka je gurin karatu fa to wanda kaga ka mutu kana cikin ibada ina ga wanda ka riga ka gama robewa ka zube kana ji za a tafi juma'a kana kwance a gado kuma baka mutu ba kana ji za a tafi karatu ba za ka iya zuwa ba wani bawan Allah ya kira ne jiya jiya din nan bawan Allah na tausaya masa Allah ka tausaya mana duka yace malam ina neman fatawa ga kafafuwa na ina da su manya manya amma Allah ya rike su yace wallahi in na taka su yanda ka san mutuwa zai yace kuma babu wani ciwo a jiki ko gyambo ko wani abu bala'in radani yace malam gani a zaune a gida kamar kayan wanki ba ni da 'ya'yan da suke da ƙarfin da za su rungume ni su miƙa ni ga gidana ga masallaci malam don Allah don Allah kan na mutu bana jam'i malam zan iya bin masallaci daga gida in ka ji bakinsa za ka ce ya fi ka lafiya wannan jarrabawa ce Allah ya riƙe maka ƙafa ka daina tafiya jarrabawa ce Allah ya ɗauke maka kunnenka wata masifa ko wani ciwo wani zazzabi mai tsanani a yi maka wata allura ta tafi da jinka subhanallah ciwon suga ya ɗauke maka gani hawan jini ya cire maka ido ga ka kana raye tsabar hawan jini a ce idan ya tafi tsabar ciwon suga a ce idan ya tafi waɗannan cututtuka guda biyu suna cinye ido kamar yadda akuya take cinye dusa. malam ashe muna buƙatar mu rinka addu'a ashe muna buƙatar mu kula da lafiyar mu to shine Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alha alwarisa minna ka samu mutu mu bari har magada to ku dawo kaga manzo Allah baya ji yadda wanda yake mamaci ko saboda ya mutu saboda bai da rai sannan kuma mai ran ma Allah ya ce manzon Allah baya iya jiyar da kurma to shi Allah ya ba da misali akan tunda kamar yadda baka iya jiyar da matacce kamar yadda ba ka iya jiyar da kurma kamar yadda baka isa ka sa makaho ya ga abu ba ko yanzu duk kokarin ka isa ka sa makaho ya ga abu ba sai Allah ya bashi idan ba yace kadhalika la taqdiru ala hidayati al-umyani an al-haqqi wa raddihim an ad-dalalati an dalalati duk wanda ya zama makaho makaho akan gaskiya ya makanta baya ganin gaskiya kasan akan ce wani kana ganin gaskiya ba za ka bi ba makanta ce ai makahon ai kala biyu ne akwai makaho wanda baya ganin abubuwa akwai makahon da a idansa garas ko gilas baya sawa amma fa baya ganin gaskiya to wallahi da ka zama wannan makahon wanda kake baka ganin gaskiya da ka zama makahon da gini ne baka gani da kuma kayan mutane da abubuwan duniya to gwanda ka zama makahon da baka ganin gini da baka ganin kaza ka mutu ka shiga aljanna akan ka zama makahon da kake gaskiya ce idon baya gani ayat tana nuna mana akwai waɗanda duk inda zaka nuna musu gaskiya ba za su ganta ba ka yi addu'a Allah ya nuna maka gaskiya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ne ka ba mu ikon guje mata sannan kuma wannan aikin Allah ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara duk wanda ya zama matacce akan gaskiya baka yi saka shirye da shi ba duk wanda ya zama kurma baya jin wa'azi kurma kala biyu ne akwai kurman da baya jin ƙara akwai kurma yana jin komai amma shi tsayarsa banda gaskiya duk abin da zaka gaya masa zai ji amma banda gaskiya to irin waɗannan mutane wanda ga ido garas amma ba sa ganin gaskiya ga falafalan kunnuwa amma ba sa jin gaskiya ga su suna raye amma kamar matattu ba sa daukan gaskiya kai dan adam baka isa ka dawo da su daidai ba annabi Muhammadu ma Allah ya ce bai zai iya ba ni ko kai mun gane alakar ayar to waye yake iya wannan Allah tabaraka ta'ala bi qudrati yusmiul asmata al amwata aswata al ahya'i idha sha'a Allah shi kadai yake da ikon ya jiyar da matattu sautin rayayyu in ya ga dama kamar ya zo a hadisi sahihi idan dan uwanku ya mutu kuka binne shi a kabari lokacin da kuka sa shi a kabari kuna binne shi kuna juyawa Allah zai ce da mala'iku ku dawo mai da ransa manzala ce hatta innahu la yasma'a qar'an alihim wallahi hatta ta kai ga shi mamacin da ka binne shi a kabari yana jin ƙaran takalmanka kana fita lokacin ki Allah ji kansa Allah masa afuwa wani ya haƙuri ana ta'aziyya wa babanka ana ta'aziyya wa yayanka kana ji a lokacin an dawo maka manzo Allah ya ce amma ba za ka iya motsawa ba ba za ka iya mai da martani ba kamar yadda yanzu ma za a iya maka ga idan ka kana gani kana kallo kana kan ganin asibiti in wuta ce gobara ta kama a ɗakin nan wallahi baka isa ka motsa ba ba akwai ciwon da yake kama mutum mutum jikinsa ba mai motsi ba malam in Allah ya so jarabanka Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu wallahi malam sai ka wayi gari ga ka a gado shim da numfashinka da komai in an ganka lafiyayye amma wallahi duk jikinka ya daina aiki paralyze paralyze ko kana ji kana gani rabin jikinka ya shanye ya kare gashi hannu da kana motsa shi sai ga kana iya motsa na dama amma na hagun fa na dama na, na wannan na hagun fa ba zai motsu ba ko kana iya motsa na hagu amma na dama ya rike kai kai ka daga hannun ba zai dago ba kafafa ya wallahi idan Allah ya ga dama wallahi ya tsannan kaga haka motsi da ita Allah wani wallahi bai sai motsa ta ba kaga haka kaga ya tsannan kafa ka kadan motsa shi akwai ciwon da zai kama ka ko motsi ba za ta yi ba malam akwai lokacin da idan sauƙi ya fara zuwa ka fara motsa ɗan yatsa sai ana alhamdulillah ya fara motsa yatsa ɗar yatsa tana motsuwa la ilaha illallah akwai wanda haka kawai yana kwance ya yunkura zai tashi kugun ya riƙe zafi ya ji ciwo a'a ya daina aiki ya ya samu paralyze daga nan zuwa ƙasa gaba ɗaya duk daga nan kugunsa yi ƙasa baya motsi amma daga nan zuwa na yana motsi malam muna buƙatar mu yi addu'a Allah ya ba mu lafiya ku rinka tuna Allah da waɗannan abubuwa wannan larurar kadai ubangiji ijarabe ka kana da iyali kana da 'ya'ya, sana'ar ka ta fita ce aka zo aka zubar da kai a gida ya zaka yi kana rayuwa da makota marasa tausayi baka da ƴan uwan da su taimake ka malam yayanka sai sun zama marayu kana raye sai ka zama abun tausayi ka zama bola wani masallaci ne za su tara maka abincin da za ka ci daga ƙarshe malam zuwa za a ce alhaji tun da ci wannan ya kai haka aji haka mai haƙuri a bata takarda za ta koma gidan ubanta ‘ya'yanka ba sai a fara raba su wani ƙaninka ya ɗauka wani yayanka ya ɗauka shikenan ka mutu kana zaune me zai ƙarasar da kai bakin ciki ciwo ya danne ka baka da mai taimaka ma baka da gwamnatin da za ta taimake ka karab kasab danginka ba wanda yake da wadataccen abincin da zai ci ma ina zai iya biya maka miliyan kaza a maka aiki har yanzu baka tunanin wannan larurar kuma har yanzu sai an maka wa'azi a ce ka roƙa wa kanka lafiya ka yi addu'a mutum kuri ya rinka fita daga gidansa baya zikirin safe baya na rana baya na dare ai taimaka wa'azi a ce ka rinka addu'a ba ka yi ka aje Allah ya jarrabe ka da ciwon da zaka zo ka mutu kana zaune bakin ciki ya kashe ka yan uwanka su zo gaishe ka su sha kuka ba wanda ya sai baka dubu biyu su ma ba su da shi sai da su karanto kuɗin mota ma kafin su gaishe ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kamar yadda kuka haka to Allah ne yake da iko akan dan adam gaba daya shiriya wannan makafan ka isa ka sa shi ga gaskiya wannan kurman da baya jin gaskiya kai ka isa to shine Allah ya ce innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka saka shirye da wanda ga dama ba Allah ke shirye da wanda ya ga dama wa yudhillu man yasha'u wa laysa li ahadin siwahu Allah shi ke batar da wanda ya ga dama ba wanda yace ya samu wannan in ba shi ba shi sa Allah ya ce in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun ba wanda kake jiyarwa illa wanda yake ainihin wato ya yi imani da ayoyinmu wanda wannan su ne masu musulmi masu kankan da kai amma wancan ma an tabi hadi da umar an dalalati wa wannan kurman shari'a kenan ba ma kurman kurman da yake ba na shari'a ba kurman ciwo ko bai juya ba ma ba za ka je da shi to haka Allah tabaraka ta'ala yi mana bayani waye yake jin gaskiya man yu'minu bi ayatina fa hum muslimuna ya Allah ka sa mu cikin masu imani da ayoyin Allah masu mi kauya mustajibuna muti'una kenan ibnu kasir yace wanda suka amsa masu yin da'a fa ulaika humul ladina yasma'una al-haqqa wa yattabi'una wadannan sune masu jin gaskiya kuma suna bin gaskiya wannan shine halin mumini wal awwal mislul kafirina mathalul kafirina misalin farko kuma misali ne na kafirai wannan in tusmiu illa man yu'minu bi ayatina fa muslimun wannan mu'minai kenan wancan kuma fa innaka la tusmiu al-mauta wa la wa la tusmiu summa ad-du'a idha wallaw mudbirin wa ma anta bihadi al-ummi an dhalalatihim duk ana nufin kafirai ne batattu to sai kai kokari kai addu'a ka zamanto cikin masu amsawa kamar yadda Allah ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu thumma ilayhi yurja'un na marama
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Allah ya ci gaba da bayanin ƙarfin mulki da sarauta ta sa tabaraka wata'ala Allahu allazi khalaqakum min da'fin wannan akwai kira'o'i a kira'ar da muka saurara yanzu Allahu allazi khalaqakum min da'fin kun ga da'f din da fataha akan dhamma ay akan dot to akwai min du'fin kuma bi dhammi dot min du'fin wa min da'fin الله الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ko a kirar hafs ma yana karanta kala biyu yanzu ko man shawi in ka ji karatunsa za ka ji min du'ufin ya karanta yawwa wannan min du'ufin lugat quraish quraish ne lugar quraishawa ne Allahu alladhi khalaqakum min du'ufin yanzu in yaron nan ya ga dama zai iya karanta mana Allahu alladhi khalaqakum min du'ufin kuma ba laifi bane daidai ne ko ya ce Allahu alladhi khalaqakum min dafin sai kuma Allahu allazi khalaqakum min dafin kamar yadda yake a cikin rubutunmu wannan kuma lugatu tamim kenan a lugar tamim yanzu ba gane ba ai Hausawa Kano Hausawa ne ko sakkwata ma sakkwatawa ma sun ce su hausawa ne ko ya kuke dariya katsinawa ma hausawa ne amma yanzu hausansu iri ɗaya ne duk hausa suke yi amma kuma waɗancan ga yanda suke ci- kiran kaza wancan ma ga yanda suke kiran kaza ina fata ana fahimta yawwa to haka a larabcin ma akwai lugat quraish akwai lugat tamim da sauransu abinda ake nufi Allah shine ya halicce ku min dafin ai min nutfatin ya halicce ku daga digon mani shine daf din ai rauni ne digon mani me ya kai ruwa ne fa amma zai zama tsoka zai zama jini zai zama tsoka zai zama har kashi wai har ya daga hannu ya daki wani ya kashe shi amma asalinsa ya yake ruwa ne in ka watsa mai ruwa tafiya zai Allah wallazi khalaqakum min da'f ko Allah wallazi khalaqakum min da'f rauni abinda ake nufi min di da'f kenan daga rauni min ma'in di da'f daga ruwa mai rauni kamar yadda yace alam nakhluqkum min ma'in mahin shine fasarar Allahu allazi khalaqakum min dufin aw min da'fin alam nakhluqkum min ma'in mahin ba mu halicce ku ba ku yan adam daga ruwa tuzatacce mai rauni walakantacce thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan Allah bayan bayan wannan rauni kuma ya sanya ainihin me ya sanya quwwa ya sanya karfi kamar yaya wato kana kana kana digon mani har ka zama jini kaga ai kai karfi ko to ajiye wannan ma yayi wuri wuri da kana cikin cikin cikin mahaifiyarka sai ka zama jariri daga jaririn nan kuma shine har ka zama saurayi ba summa khalaqa summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa bayan rauninka sai mai da kai mai karfi ka ce bayan kana jariri sai ka zama saurayi matashi har in an zo wai ana an taro fada sai a ce a turawa ne zai tare mana fada amma bayan shekara 27 kuma kana cikin tsumma kaga ja'ala min ba'di da'fin quwwatan lokacin samartaka din nan shine waqtul quwwa lokacin karfi to shikenan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa sannan bayan wannan ƙarfi na samartaka kuma sai Allah ya daɗa sanya rauni bayansa sai a daɗa mai da kai kamar da ko kusa da da kana matashi sai ka zama tsoho sai ka fara gajiyawa sai furfura ce ta danne ka kana ji kana gani sai ka zama ba za ka iya ba yanzu da yanda nake yanda nake jina da ƙarfi a da daga nan zan iya tafiya gwarzo da ƙafa gwarzo amma yanzu in naje ka buga ma sai dai a ƙarisa ni da wulbairo sun maja'ala min ba'di quwwatin da'afan kowanne daga cikin kumala yadda ka san karan masara haka yake kaga karan masara ba ka shuka shi da ya fito da dan kunnensa guda biyu ba ko daya yayi kunne daya da kunne daya yake fita sai ya kunne biyu sai daga cikin kunne biyun sai wani ya rinka tawowa sai yana tafiya ko idan an zo noma sai a ce masu noma ku bi hankali ka ku sare ta zai zo bayan wannan raunin taki in za ka saka wannan masarar sai ka karkata ka sunkuya sai ka shiga ta ɓoye ka akwai lokacin da saniya bata isa ta shige shi ba wannan karan masara to shikenan yayi karfi yayi kwari ana jin tsoron shigansa ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبا kawai sai Allah ya bashi rauni daga nan kuma karan masara sai ga ya fara nuna sai ya fara karyewa sai a ce kai maza maza ku sare masara ku ba za ta kakkare a'a watan da ya wuce ba da karfinta yanzu kuma sai an sa mata magirbi a kwantar da ita to in kana da hankali haka rayuwar dan adam take kana mai rauni ɗan ƙarami ɗan yaro sai ka zama matashi daga matasantakan nan kuma in ka ci moriyar rayuwarka kayi abin da ya kamata ka yi ka gode wa Allah in baka yi ba kuma to ka sani rauni ne yake zuwa ma sai tsufa sai gajiya sai doro sai lallabawa in za ka tashi a ɗaga ka in za ka zauna a ɗaga ka da ku ji kake kamar ka bugi ginin nan ka fita to bayan nan kuma wa shaiba sai ka zama furfura ta lallabe ka sharkaf sharkaf ka gaji ka ci rabanka ka yi samartaka yanzu gemu dole ya zama fari wannan bakin ne fa wahala da yau da gobe ta sa ya fara zama fari shekaru yanzu har yanzu baka hankalta ba ba za ka bauta Allah a lokacin da kake da ƙarfi ba kuma har yanzu baka gane akwai wani ubangijin da yake sarrafa ka ba idan wani ya isa ya hana kansa wannan abu in wani ya isa ya rike kansa yana matsayin jariri ya zama ɗan lele kullum ya je ta shan nono ya ta kuka wajen uwarsa in ka zo samartaka ba kana ji da ƙarfi ba ka zagi wanda kaga dama ka dake wanda kaga dama har zuwa kake kana satar waya kana farke cikin mutane kana kisan kai ka ta zama ka rike kanka a haka ka ci kuɗin sata ka ci kuɗin haram ka mutu kana saurayi in ka isa kana nan wata rana za ka zama tsohon da bilal azimu kwata sai an rike hannunka a tsallakar da kai don idon ya tafi kafarka wallahi wani lokacin ba za ka iya daga ta ba sai dai a ce baba dago takalmi ba za ka iya sawa ba sai an saka maka wallahi kai din dai kai ne yanzu ko daga hoton mutane ba ga ana ana rubuta ɗauko hoton mutum yana yaro sai a ce before sai a daɗa turuwa sai a ce after sai a turo sai a ce kaza wata ran turo sai a nuna muku gawarsa kuma to shine ma'anar wannan ayar da ke gaban ku a hausance a dalla dalla fara Allah ya ce sun maja'ala min ba'di dha'fin quwwatan sun maja'ala min ba'di quwwatin dha'fan tsufa kenan wa shayba da furfura yakhluqu ma yasha' Allah shi ke halittar abin da ya ga dama min ad-da'fi wal quwwati wash shababati wash shayba ko a baka karfi ko a baka rauni ko a baka samartaka ko kuma furfura ash-shabab samartaka ash-shayba furfura kun ga sunan fa kawai tawun aka kara ash-shababu samartaka ash-shayba furfura inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa huwa al-alim lalle Allah shine masani bi tadbiri khalqihi al-qadiru ala ma yasha'u mai iko akan komai abin da ya ga dama babu abin da yake gagarar Allah tabaraka wa ta'ala don haka ɗan uwa musulmi ka sani cewa lallai rayuwarka tana cikin hadari kuma kana ƙarƙashin tasarrufi da juyawar ubangiji ne ya juya ka yadda ya ga dama yadda ya ga dama haka zai sarrafa ka ɗan adam yana da wato atwar matakai-matakai na rayuwa atwarul khalqi ake cewa halan ba'da halin hali bayan hali kenan bari da ko maka abin daga dalla dalla aslul insani min turab in ka duba dan adam gabaki ɗayan sa asalin sa ai daga ma turbaya yake gaba ɗayan mu asalin mu ƙasa ne don baban mu annabi adam da ƙasa da turbaya kalice shi daga baya Allah ya dawwara halittar dan adam ta rinka zama daga digon mani shine min nutfa da ƙasa ce Allah da ikonsa da mulkinsa ya mai da ƙasa ta zama ɗigon mani an samar da asalin ɗan adam da ƙasa mataki na biyu hali na biyu sai ake samar da ɗan adam daga ɗigon mani a ɗigon mani yana cikin cikin mahaifiyarsa ba wanda ya ganshi a duniya ko bature sai ya haska ya duba sosai sai kuma a mai da shi alaka a mai da shi gudan jini daga alaka ka duba wani mataki na nawa na uku kenan ko sai a mai da shi kuma mudgha me mudgha tsoka irin tsokar da za a iya sa ta a baka a taune ta sannan kuma daga tsoka kuma sai zama izama ya zama kashi Allah ce fa kasawna al-izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar la ilaha illa Allah sai ya zama kashi daga tsoka ka duba tsoka ta zama kashi fa duk inda kaga kashi fa wannan farin kashin da baya fasuwa asalin fa tsoka ne akwai wani baturen da ya sai wannan akwai wani dan adam da ya sai wannan kaga mulki kaga sarauta wai fa kai ne fa wannan daga digon mani ruwan mani fari fa ka zama jini me alakar ja da fari sama da ƙasa ne amma Allah ya juya ka ka zama ja daga jan aka ruwan jini fa ka zama ruwan tsoka daga ruwan tsoka aka mai da kai kashi aka shimfiɗa wa ƙashin kuma me nama duka wannan fa da aka yi malam ɗan adam bai da rai bai san ina yake ba sun mayun fihi ruhu ƙashi ne ya zama an shimfiɗa fata a kansa asalin ɗan adam sai kuma aka turo aka busa masa rai daga nan kuma wannan ƙashi ɗin da aka sa masa rai wai sai ta motsi wai shi ma ya girma wai shi ma ya yi ƙafa wai shi ma ya yi ɗan yatsa ya ta damun uwarsa wai sai ce ta ciwon ciki wai sai sai ya nuna wai sai ya fito shine zaka ga ya fito min batni ummihi da'ifan na'ifan wa'ina wato mai rauni iya rauni bai da karfi dan jariri ko yana fitowa jariri kana samun hannunsa da ka balla balle zai kashi ne amma yanda ka san gurin guntsi irin na na kunne din na haka yake jariri yana sauka in aka buga masa wani abu fashewa zai ba ga shi yasa ba a bawa yaro rike jariri ba saboda sai hular da shi zai karya shi ba ga ko uwa sabon aure budurwa ba a bata wankin jariri ba sai an koya mata saboda kar ta je wajen mummurɗe hannun ta karya shi a hankali ake ba ga soson jariri da wani yake ba to shine shine Allahu ladhi khalaqakum min dha'f din ai kuna da rauni ni dinnan yanzu da nake ta muku wa'azin nan muku bayani shekarun baya da suka wuce ba zan faɗi adadinsu ba wallahi a cikin roma nake a cikin bawo ana ta juya ni ana samun koda a wanke ni a gyara ni a yi min kaza a zuba ni a tsumma in sha kuka wata tsohuwa ta ce ta yanzu malam kai ne haka na ce eh ta aiko kana yaro ka yi kuka na ce na ce kukan karatu ne hajiya gashi nan wallahi tallahi nake gaya ba ya zama wani yaron lokaci yana kuka ya kai shiru ka bar uwarsa ta da ku kai shiru gado ka yi ba a sani ba ka duba yaro mala yana cikin wannan yanayi har zai zo ya girma ya mallaki hankalin kansa ya zama dattijo ya zama uba ya zama mai gida yanzu wannan bai isa ya sa ka bauta wa Allah ba kana wasa da sallah mutuwa tana binka alamun mutuwa yana tabbata gare ka da kai dai ne a gidanku yanzu ka zama ku biyu akwai kannanka girma yana ta zuwa maka kana ta kusantan kabari kana rashin hankali to sai Allah ya zo ya sanya wannan a halicci dan dan tayi dan jariri har ma ya zo kuma wai a hankali a hankali yayi gashi daga gashin nan yayi furfura kalilan kalilan hatta har ya zama wani matsayi har ya zama ya tsufa ana tura shi da ya zama saurayi da ya zama mai karfi da ya zama da daga baya bayan ka karfi kuma imam ibn kasir yace sun ma yashra fi nafsi sai kuma ya fara samun rauni daga baya sai furfura sai tsufa shikenan sai da'af ba'da al-quwwa fa tad'u fil himma wal haraka wal batsh himma sa sai rauni motsin sa sai rauni sai a ce baba da kana da karfi yanzu ba za ka iya ba ka rage wallahi malam duk kokarin ka ko akwai lokacin da likita zai ce ka rage aiki yanzu baka da basira baka ganewa zuciyarka tunda Allah ya halicce ka daga cikin tsohuwarka cikin mahaifiyarka zuciyar nan ita ɗaya ce ba tana ta aiki tana ta aiki tana ta aiki ka taba kai ta gareji an taba mata wanki aka sa mata safaya fat wata roba ta taba cirewa aka maida an taɓa zuwa an wanke maka ita wannan kafar ta tun da Allah ya halicce ka ita take takawa ka fara da rafe kana takawa yau shekaran ka hamsin kana taka ta amma da tsara kafar ka tana ciwo sai ka fara raki jama'a taimaka mana da addu'a kafar nan ciwo take wallahi alaji shekara hamsin kana takawa ya isa haka yanzu in inji ne zai shekara hamsin ba a canja mai safaya fat ba akwai injin nukan da zai shekara goma a canja mai ba karfe ne fushi duba karfin karfe karfe da ki karfe kal kal kal kal kal kal kal duk inda ya shekara kaza ka duba duba motar ka sai a ce duk bayan wata kaza sai ka canja mata bakin mai in ba ka ba bugawa za ta yi akwai wanda ake mai canjin bakin mai a cikin ku in akwai wanda ake masa juye a cikin ku ya daga hannu malam Allah ya mana komai fa juye ɗaya muke ko biyu ba sai na faɗe shi ba kun san shi ko ba haka bane ba shi ma in an zuba ne dan na gaba ya samu wuri sai a fitar mota in ta sha mai ba sai aka mata salansa ba saboda na ciki ya fita Allah yana nuna mana wa fi anfusikum afala tubsirun a kawo kanku yanzu ba ku gani to shine sannan sun maja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba yakhluqu ma yasha yaf'alu ma yasha wa yatasarrafu fi abidihi bima yuridu wa huwa al-alimul qadir Allah shine mai iko akan komai mu je ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون Allah ya ci gaba da bayani cewa wa yau mata kuma sa'a ka duba hali irin na ɗan adam in baka wasu ba to ranar da Allah zai tashi alkiyama yi kusimul mujirimuna to rana ne da mujirimai kafirai mushirikai almujirimuna huna ana ana nufin almushrikun za su yi rantsuwa in sun ga kiyama malabi su ghaira sa'a za su ce ai kwata-kwata a rayuwarsu a duniya ba su ma zauna a duniya ba illa wani ɗan lokaci ne gajere kawai shi ne sa'a ba wace ke cewa awa malan kafiri ne zai rantse a gaban Allah ce wallahi ya Allah wallahi duniyan nan da na zauna bai fi ba awa ɗaya na yi ba watakila shekararsa ɗari da ashirin ya ga bala'in kiyama ya ga tashin hankali ana gaya maka akwai ranar fa suna ganin wato da suka ga lamma ayanu al'akhira yayin da suka ga lahira suka rantse da Allah cewa wallahi ma labisu ghaira sa'a a wata riwayar imamu muqatil da kalbi yace wai zaman su na kabari ne ma su ce ai su tunda suka mutu ma gaba ɗaya ba su awa ɗaya ba ko wani ɗan lokaci gare ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh wahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun ranar kiyama ita ce ranar da za su ga cewa ai su basu ma zauna ba illa dan lokaci ne gajari gajere Allah ce kazalika kanu yufakun kamar haka ake juyar da su yusrafuna anil haqqi fi dunya ake juyar da ku akan gaskiya akan duniya an muku wa'azi kun ki ku an muku gargadi kun ki ku dauka to haka za ku zo za ku yi da na sani a kiyama sai kun yi rantsuwa gaban Allah ku ce ai ku kwata-kwata bai fi kaza ba imamu muqatil yace kazabu fi qawlihim ghayra sa'a ƙarya suke da suka ce wai su a duniya gaba ɗaya bai falsafi ɗan lokaci gajere suka zauna ba kamar kazabu fi duniya Allah ba'asa kamar yadda suka yi ƙarya a duniya suka ce ai babu kiyama a duniya malam in aka ce akwai kiyama yin ce ƙarya ne malam ka san a cikin musulmin kama akwai wanda ba su yarda da kiyama ba wallahi barnar da wasu mutanen suke na rantse muku da Allah ba su yarda da tashin kiyama ba ne don mai hankali mai hankalin da ya yadda akwai kiyama ya yadda zai mutu Allah ya tashe shi ya masa lissafi da lissafi zai aikata wancan aikin da yake aikata da haka ba wai iyaka farancan ne da suke kare ta kiyaman ba wani magani yake kawai kariya ne in an mutu an mutu Ba zai fito ya kare ta bane dan kar ku sare masa wuya ko ku ce ya radda amma aikin sa yana nuna ba haka bane barna da ta'adi da ake a cikin al'ummar nan abun ya wuce hankali zalunci cin kudin al'umma rashin tausayi rashin jin kai a bar mutane cikin yunwa a bar mutane cikin talauci a bar cikin bala'i a shuka musu yan ta'adda wani ya zama sana'ar sa kisan mutum yanzu wannan ya yarda da kiyama ya yarda za a tashe shi ya yarda akwai hisabi mutum ya zo a kan neman wayar dubu ashirin dubu talatin ya ɗauki wuka mai kaifi ya cika wa ɗan uwansa ya motsa ta ya burba masa ciki ya ɗauki wayar sai ya gudu ya tafi wannan yanzu ya yadda akwai kiyama to wallahi ina gaya muku akwai ranar da na sani in bala'i ya yi bala'i mutum ya zai kiyama rantsuwa zai ce yau shi mai maye a duniyar don Allah a mai da shi وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله أبا ما سي إيماني ما سي إلمي da masu imani malamai da masana Allah suke ce ina laqad labistum fi kitabillah ai kun zauna cikin abin da Allah ya rubuta akan ku fi ma kataballahu lakum fi sabiqi ilmihi min al-lubs fi al-quburi irin ilimin Allah da ya gabata dade wanda kuka yi a kabari ko kuma fi kitabillahi ana iya cewa fi hukumillahi laqad labistum fi kitabillah ay fi hukumillahi a cikin hukuncin Allah ko littafin Allah ko kuma kace fi taqdim wa ta'khir wa qala alladhina utul ilma fi kitabillahi wal iman laqad labistum ila yawmil yab'as haka aya take wadanda Allah ya bawa ilimi wanda Allah ya bawa imani shi ai lalle kun ku dade kun zauna har zuwa ranar tashi alkiyama abinda ake nufi waɗanda suka san littafin Allah sun tabbatar wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ila yawmi al-ba'th fa hadha yawm al-ba'th to wannan rana ita ce ranar tashi alkiyama walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai kawai ba ku sani ba sai Allah ya ce me فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون haka ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون Allah yake cewa fa yawma idhil la yanfa'u alladhina zalamu ma'ziratuhum wannan rana ta alkiyama ita ce ranar da azzalimai uzurin da za su bayar ba zai musu amfani ba duk wanda ya zalunci kansa ko ya zalunci wani ya kuskure ya mutu bai tuba ba wallahi uzurin da zai bawa Allah na cewa ai shi bai dade a duniya ba ko bai dade ma a kabari ba a mai da shi ya gyara wallahi ba za a karbi uzurin ba ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة والرجوع في الآخرة كما باء نيمان سجويا يستعتبون باء كوما كي دنيا كي جارا شيني ولا هم يستعتبون إنا لله ولا وإنا إليه راجعون الله يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة من بقى أشين وانا القرآن دكا مثال من بقى ولئن جئتهم بآية أي كون مثالا سمدا تموكو Allah ce da za ka zo musu da aya la yaqulun ladina kafaru la yaqulanna alladhina kafaru lalle waɗanda suka kafarta wallahi za su ce in antum illa mubtilun wallahi ku ba komai bane akan bata kuke Allah ya san halin mutane a faɗi gaskiya su ƙaryata a ce su bi ba za su bi ba sai Allah ya ce mai a ƙarshe
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون haka واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون wannan shine ƙarshen suratul rum Allah tabaaraka wa ta'ala yace kadhalika yatba'u Allah ala qulubil ladina la ya'lamun kamar haka ne Allah tabaaraka wa ta'ala yake jimki yake rufe zukatan waɗanda ba su da ilimi ilimi irin na tauhidi na sanin Allah Allah yace fasbir ka yi haƙuri a kan saɓa maka da suke yi ka yi haƙuri ya muhammadu a kan girman kai da suke maka fa inna allaha munjizun laka ma wa'adaka Allah sai ya isan maka abin da ya maka alƙawari na taimako da kai da waɗanda suka yi imani da kai kuma sai ya baka ƙarshe mai kyau da waɗanda suka bi ka wala manitta ba aka fi duniya wal akhira da waɗanda suka bi ka a duniyar lahira wala yastakhiffannaka alladhina la yuqinun kada waɗanda ba su yi yaƙini ba kasu ainihin wato dan kwafar da kai ai bal usbut alama ba asaka Allah bih ya ya manzo Allah ka tabbata akan abin da Allah ya turo ka lalle ita gaskiya wato babu shakka a cikin talamiri ya tafi sannan kuma karka kaucewa gaskiya karka kaucewa daidai karka kaucewa adalci babu wani abu da zai same ka insha Allah in banda abin da ubangiji ya rubuta maka na alkhairi don haka la ya hamilan na kallazi na layu kiluna aljali layu kiluna aljali waɗanda ba su da yaƙini ɗin na karka bari su ɗauke ka akan wauta ko jahilci ko kuma ka bi abin da yake ba shi ne na daidai ba a'a ka yi haƙuri Allah tabaraka wa ta'ala in ya yi maka sakayya babbar sakayya zai maka sakayya da gidan aljanna amma marasa yaƙini da ba'asi wanda ba su yi yaƙini da kiyama ba shine la yuqinuna da hisabi ba su yadda ba aikinsu damansu taɓar da annabawa aikinsu taɓar da manzanni ‘yan uwana musulmi wannan shine ƙarshen tafsirin suratul rum shine abin da Allah ya bani dama zan iya gaya muku cikin abin da ya sanar da ni gobe ko wani sati insha Allah za mu tashi a cikin wato tafsirin suratul luqman وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته